أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمره والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألا لعنة الله على الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول اشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين Ubangiji ya ce, Ala haka yake, la'anatullahi la'anar Allah ta tabbata ala zalimi na akan azzalumai, kuma za a faɗi abubuwan da suka aikata ɗin suka zama azzalumai ɗin ya ce wa man azlamu a cikin azzalumai wani azzalumi ne ka samu wanda ya kai wa man mimman yuftari Allah ya kazi ba wani azzalumi ne ka samu wanda ya kai wanda ya yi wa Allah ƙarya ai duk azzalumi babu azzalumi kamar wannan wato duk wanda ya ce annabawa ƙarya ne to ya yi ƙarya ya ƙaryata Allah ya yi wa Allah ƙarya duk wanda ya ce alƙur'ani ƙarya ne ya ƙaryata Allah ya yi wa Allah ƙarya dama wa man yakfuru min al-azabi fa an-nar iduhu duk wanda suka kafircewa alƙur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin dukkan jama'un duniya to sun ƙaryata mai gaskiya kuma sun ƙaryata gaskiya saboda haka zaluncin su ya fi na kowane mutum wa man azlama cikin azzalmai wa ka samu mimman yufta Allah kaziba wanda yafi wanda yi wa Allah yanke yi wa Allah ƙarya ulaika irin waɗannan mutane masu yi wa Allah ƙarya masu ƙaryata annabawa yu'raduna ala rabbihim za a kai su ay nunin su a gaban Allah ranar tashin kiyama yu'raduna ala rabbihim ay nunin su a gaban Allah wa yaqulu shahadu sai shaidu a filin kiyama annabawa da shuhada'u annabawa da siddiƙa da shuhada'u da salihan bayin Allah da mala'iku suna cewa a haula illazina kazabu ala rabbihim ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya nan ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya nan duk wanda ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da addini to yayi wa Allah ƙarya domin babu makaryacin da yafi wanda ya ƙaryata mai gaskiya ala la'anatullah ala zalimina la'anar Allah ta tabbata akan azzalumai wato nuna waɗannan mutane a filin kiyama ana nufin kafirai kenan da munafukai amma shi mumini in an je filin kiyama Allah zai jawo shi kusa ya yi masa magana daga shi sai shi ce kai zo ka san kayi kaza ka san kayi kaza kayi laifin kaza na sani Allah ka san ka yi laifi kaza na sani Allah ka san ka yi laifi kaza na sani Allah daga shi sai Allah din sai Allah ya gaya masa duka ya ce ya sani sai ya ce to kamar yadda na ɓoye maka waɗannan laifuka a duniya na yi maka gafaran su a lahira da ina so in kama ka da su da na tona asirin ka tun daga duniya je kana yi maka gafara sai a miƙa masa takardarsa ta shiga aljanna amma su kafirai da munafukai sai an nuna su a filin kiyama ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya ga waɗanda suka ƙaryata annabawa ga waɗanda suka yi zalunci a nuna su a filin kiyama amma shi mumini za a yi masa sutura saboda haka ne wata rana wani balarabe ya zo fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah shi in an je lahira kam wajen hisabin nan Allah ne yake yin hisabi ko zai sa waɗansu su yi ne yace shi da kansa yake hisabi sai balarabe balarabin kauye yayi ta dariya yayi ta dariya yayi ta dariya sai aka tambaye shi me kake dariya ce na san shi mai karamci ko mutum ne mai karamci to in shine yayi hisabi to zai zai yafe balle Allah da kansa idan an ce commissioner police ne yake sallama a gidanka to kar ka damu amma an ce wani ne yake neman ka ka damu commissioner police ba zai zo gidanka ya kama ka ba amma an ce wani ne yake neman ka in yi so ka damu amma an ce commissioner police ne yake ya zo ya zo ofar gidanka to kar ka damu abun ba na hadari bane saboda haka Allah da kansa ne yake hisabi sai ya yafe wa muminai Allah ya samu daga cikin wanda ake yafewa wanda suke kafirai da munafikai kuma a nuna su a ce ga a ha'ula illazina kazabu ala rabbihim ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya ga wanda suka ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka ƙaryata annabawa suka ƙaryata tashin kiyama ala ranatul zalimin الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم وهم بالآخرة هم كافرون واتسوء الظالمان نن wanda suka yi wa Allah ƙarya ɗin nan suka ƙaryata annabawa ɗin nan sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani din nan ha kuma suke karyata magadan annabawa allazina yasudduna an sabilillahi masu tsare hanyar Allah su hana mutane shiga hanyar Allah in kafirai ne su ba su ba magoya su ba mabiyan su tsoro in ka shiga ka zama musulmi to za mu raba ka da kaza za mu raba ka da kaza za mu raba ka da kaza su ta bashi tsoro su ta tsoro har ya haƙure ce shi ya dai yafi musuluncin nan ba zai shiga ba ha kuma in hanyar salihan bayin Allah ne idan mutum zai shiga wani abu na tuba wa Allah domin hanyar Allah tana buɗe ne hanyar Allah tana buɗe dama ya riga ya buɗe ta ya sa masu kira zuwa gare ta wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula sannan hanyar wuta kuma tana kulle ne in ka tashi ka ɗan bi ta kaɗan sai ka tarar an kulle ba za ka iya shiga ba sai ka ƙetare iyaka saboda haka ake cewa tilka hududun lahi fala ta ta duha wannan hanya wanda kuka bi kuka tarar an rufe din nan to ba a bi kar kuma ku yadda ku ƙetare in kun ƙetare fa za ku faɗa cikin halaka cikin azaba to shi kenan sai a zo masu tsare hanyar Allah sai su tsare hanya mai kyau din su nuna mummunan su ce wannan mai kyau din nan ita ce karkatacciya mummuna din nan ita ce mai kyau in ba haka ba ta yaya musulmi za a ce masa hanyar istighfari ita ce mummunar hanya hanyar salatin annabi ita ce mummunar hanya hanyar faɗin la ilaha illallah ita ce mummunar hanya hanyar kulawa da sallah da yin kamsu salati yin zikiri safe da yamma lazimi da safe lazimi da yamma wazkuri rabbika bukratan wa asilan shine mummunan hanya amma zagin bayin Allah da ya musu kazafi da yi musu ƙarya ita ce hanya mai kyau amma wannan hanyar karkatacciya ce to wannan duka mataimaka shaɗan ne a babban ma'auni kafirai kenan a ƙaramin ma'auni masu masu raba mutane da hanyar Allah kenan hanyar bayin Allah domin in an ɗauki hanya in za a je wajen Allah da istighfarin za a soma a tuba wa Allah sannan a daidaita a ɗauki hanya zuwa ga Allah allazina sudduna an sabilillahi su azzaluman nan su ne masu tsare mutane ga barin hanyar Allah Allah ne su duna su yi da wayabguna i wajen sun nemi mai da hanyar Allah din ita ce karkatacciya hanyar shaidan ku sun nuna mutane ita ce mai kyau to da yake bala'i dama haka yake jarraba daga Allah to yawancin mutane sun dogara ne akan wasu mutane wani mutum ba zai samu abinci ba sai ya hada da wani wani mutum ba zai samu kuɗi ba sai ya hada da wani wani mutum ba zai samu mulki ba sai ya hada da wani to zai rika lura shin hankalin wanda zai bashi abincin nan ta ina yake hankalin wanda zai samu kuɗi wajensa nan ta ina yake hankalin wanda zai bashi mulkin nan ta ina yake to sai ya karkata ta wajen nan kuma yawanci waɗanda suke masu mulki da masu kuɗi to suke tare da hijabi mai kauri domin shedan yana gudu ne a cikin ɗan adam kamar yadda jini yake gudu a jikinsa saboda haka ne manzo Allah ke kwadaitar da mutane yawan yin azumi yana ce ku matse magudanan shedan to saboda haka sai ka ga idan malamai masu biyan bukatan masu kuɗi masu biya- biyan bukatan masu sarauta su kira su su gaya musu abin da suke so su yi musu sai su yi musu to saboda haka masu biye masu bi kuma sai a ce musu hanyar nan ba kyau hanyar nan ba kyau to da an ce ba kyau dinan kai ba yadda ka iya kenan mutum ne ka riga ka yarda da shi kana son sa kana ganin girman sa sai aka kawo maka abinci kana jin yunwa sai ce karka ci abincin nan ba kyau karka sha ruwan nan ba kyau to ba za ka ci abincin ba ko kana jin yunwa saboda ka riga ka yarda da shi watakila ya ga wani sammu ne a cikin abincin kai wanda baka gani ba saboda haka azzalumai suke tsare hanyar bayin Allah ah, annabawa su hana shiga musulunci ko su tsare hanyar bayin Allah magada annabawa to waliyai su hana shiga ɗariƙun waliyai su ce ba kyau ba kyau amma hanyar shedanci ita ce mai kyau wa yabghuna iwajan su nemi karkatar da hanyar Allah su ce ita ce mugunyar hanya Ah, wa hum bil akhiratun kafirun wannan su riga sun kafirce wa ranar lahira masu hana mutane bin musulunci da masu hana mut- mutane bin hanyar Allah din أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ما يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك waɗannan irin mutane wanda suka hana kansu bin hanyar Allah suka hana mutane bin hanyar Allah yudha'ahu lahumul azabu za a ninka musu azaba azaba ta su ta kansu taɓatansu da azaban waɗanda suka ɓatar ya miluna a wuzaran ala zuhurim ala sa ma ya zirun wato wa min wazail ladina yudilluna bi ghairi ilm za su ɗauki zunubansu da zunuban waɗanda suke ɓatarwa Ah, saboda haka za a ninka musu azaba su sun ɓata ga azaba su ta ɓata sun ɓadda mutane ga azaba su ta kamishin ɓadda mutane saboda haka ake ninka musu azaba Allah kiyaye mu ma kanu yastadi'una sam'a saboda haka sai a cusa musu kin hanyar Allah din nan yadda ba za su iya jin gaskiya ba wa ma kanu yubsirun ko ba za su ba za su ga gaskiya ba yudahu lahum azab ma kanu yastadi'una sam'a yadda ba za su iya jin gaskiya ba ko an gaya musu saboda malam wani ya riga ya gaya musu wannan abin da kake cewa yana da kyau malam wani ya ce musu bashi da kyau ka yi musu bayani ka nuna musu filla filla sai su ce malam wani tun da ya riga ya ce wannan abu ba shi da kyau mu a ganin mu ba shi da kyau saboda haka ba zai iya jin gaskiyar ka ba ba zai iya ganin gaskiyar ka ba tun da an riga an gaya masa ba kyau ba da wata hujja sai abin da aka gaya masa
أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أولئك waɗannan mutane wanda suka ɓata suke ɓadda mutane ɗin nan wato khasiru anfusahum sun riga sun yi asarar kansu tunda yake an shirya musu hanya buɗaɗɗiya zuwa ga har aljanna har aje gaba da aljanna fadan annabi sallallahu alaihi wasallam har aje gaba fadan Allah ga hanya na buɗe ba abin da ya tare amma mutane shedanun mutane da shedanun aljanu sun zo in ka zo sai ce ba hanyar kenan ba wannan karkataccen hanya ne ba ta da kyau ga mai kyau nan sai su nuna maka hanyar shedanci hanyar zagin mutane hanyar bata mutane hanyar kafirta mutane ita ce mai kyau amma hanyar istighfari hanyar salatin annabi hanyar la ilaha illallah kulawa da sal- ita ce mummunar hanya ulaika lin khasiru anfusahum wannan sun yi asarar kansu wa dalla anhum ma kanu yaftaruna in sun mutu haka ba su tuba ba to duk ƙaryarsu ta ƙare in sun je lahira wa dalla anhum ma kanu yaftaruna duk ƙaryar da suke yi ta riga ta ɓace musu ta ƙare sun ga gaskiya kuma ba yadda za a yi su komo duniya su gyara za su ce wa Allah rabbana absarna wa samina farjina na masalihan inna muqinun Allah yanzu kan mun zo mun ga gaskiyar ashe abin da muke cewa ƙarya din nan shine gaskiya ashe abin da muke cewa gaskiya din nan shine ƙarya to yanzu kan mun gane akai mu duniya za mu gyara a ce ina ai babu maganan komawa duniya dama akwai gada tsakanin duniya da lahira ai riga an ɗauke ba ba daman komawa wadalla anhum ma kanu yaftarun لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون la jarama haka yake la jarama annahum fil akhirati hum al-akhsarun la jarama haka yake gaskiya ne annahum su waɗannan mutane wanda suka bata suka ɓadda mutane dinnan suka zalunci masu gaskiya suka ce makaryata ne suka zalunci shiryayyu suka ce batattu ne suka zalunci annaba suka ce masu sihiri ne masu hauka ne masu bokanci ne masu neman kuɗi ne masu neman mulki ne suka zazzagi annaba bayin Allah la jarama haqqan gaskiya ne annan su annan mutane fil akhirati a can lahira kum su ne su ne al-aksaruna wanda suka fi kowa yin asara wanda ya bata da kansa bai bada wani ba ulaika mul khasiruna su ne wanda suka yi asara amma wanda ya bata ya bada wani humul aksaruna su ne suka fi kowa yin asara a lahira
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون dama ka'idar kenan in an yi an an faɗi halayen yan wuta an yi tafsilin su an faɗi magana su filla filla filla an faɗa to sai a faɗi makoma su a ce wuta sannan in an faɗi wutan nan to sahabbai sai su ji tsoron maganan azaban nan da maganan wutan nan to maza sai a kawo a kawo abin da zai saisaita musu a ce wannan magana da ake yi fa banda waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan aiki su kan magana ba ta tashi ba su za su ga aljanna innal ladzina amanu amma sani waɗannan wanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata kyawawan ayyuka farillai da nafilfili kenan wa akhbatu da rabbihim sannan suka suka suka koma ga ubangijinsu wajen biyayya suka mai da hankalinsu zuwa ga Allah wato suka kyakkyawan tuba zuwa ga Allah ulaika waɗannan kam ashabul janna su mutanen shiga aljanna ne hum fiya khaliduna kuma in sun shiga cikin aljanna za su dawwama maganar shiga wuta ko maganar asara ba ta tare da su su waɗannan babu tsoro ba bakin ciki gare su za su shiga aljanna su dawwama a cikin Allah ya samu daga ciki مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وبنجد يتي لا معنى مكو alkawari zan muku bayani filla-filla na muku bayanin halayen masu shiga wuta su ne masu ƙaryata annabawa masu dangana musu hauka da sihiri da bokanci su ne masu ƙaryata waliyai masu dangana musu abubuwa marasa kyau su ce hanyar su ita ce mummunar hanya wannan na ce muku wuta za su na ce muku wanda suka yi imani suka gaskata annabawa suka gaskata duk abin da ya zo a cikin alkur'ani to waɗannan su mutanen shiga aljanna ne za su zauna cikin aljanna har abada kashi biyu kenan ga waɗannan na hagun masu ƙaryata annabawa masu ƙaryata malamai ga na dama masu gaskata annabawa masu gaskata malamai magada annabawa wato waliye kenan malaman malamai to waɗannan kashi biyun nan ubangiji ya ce zan buga muku misalin su masalul fariqaini kashi biyun nan jama'a guda biyun nan muminai masu shiga aljanna wanda suka aikata aiki mai kyau suka koma ga ubangijinsu da waɗanda suka ƙaryata Allah suka ƙaryata annabawa na ce muku wuta za su tafi misalin kashi biyun na yadda suke masalul fariqaini kalame wal asammi wal basiri was sami'i waɗannan muminai kafirai wanda suka kafirce wa alkur'ani suka kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalame wal asammi kamar mutum ne makaho ne kurmani wato makaho ne bebe ne kurmani wal basiri was sami'i wanda suka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani suka gaskata dukkan abubuwan da Allah ya aiko na annaba da littattafai da mala'iku kamar mai ji ne da mai gani kana neman direba sai aka ce ga direba ya iya mota sai dai makaho ne baya ji baya ji baya magana kana neman amarya aka ce ga wata bazawara kyakkyawa sai dai ba ta gani ba ta ji ba ta magana wanne za ka ɗauka Allah ya ce to haka yake kafiri dai kaman bebe ne makaho kurma an yi an yi ya ji maganan Allah ya ƙi ji an yi an yi a nuna masa ayoyi sanrihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim na ce mutum ya duba ko ina da ko ina in ya duba zai gaskata Allah ka dubi sama ka dubi ƙasa ka dubi komi har ka dubi kanka ma da babu kai aka yi ka wanda ya ishe ka akwai Allah Allah gaskiya ne annabi Muhammadu gaskiya ne littafin sa gaskiya ne ka gani kenan kuma ka ji abin da ake faɗa ka ga ayoyi da idonka ka ji ayoyi da kunnenka ayoyi da idonka su ne halittan Allah wanda suke kewaye da kai har kai ma kana ciki idonka ya gani ayoyi da kake ji wanda manzo Allah ke karanta maka alkur'ani daga Allah da hadisan da yake bayani da su ka ji to kai ne mai ji mai gani wanda yake da Allah rabu da su ba ruwansa da ayoyin da yake gani ba ruwansa da su wanda yake ji ana karanta ba ruwansa da su to shi ko ya zama makaho kurma bebe yace to yanzu a cikin waɗannan wanne kake so mota ce ga direban ta makaho ne amma ya iya mota kuma bebe ne ba zawara ce kyakkyawa amma makauniya ce bebiya kurma wanne za ka zaɓa da hankalinka saboda haka duk mutumin da ya ga gaskiya ya yarda da ita shine mai ji mai gani wanda ya ga gaskiya ya ƙi yarda da ita ya rufe idonsa ya ƙi gani ya ƙi ji to shine makaho kurma wata rana muna magana da wani mutum mai gyaran mota mai gyaran mota na sai muka zo kan maganan addini na ce ai akwai bambanci tsakanin addinin ku da namu addinin ku da namu wato namu budurwa ce mai kyau amma ba ta da gata in kana so ka zo ka aura ka kawo sadaki mun ba ka kai mata zannuwa yadda yadda duka iya ka tafi da ita kuma kana da gidanka kana son aihuwa wannan ko bazawara ce amma ta tsufa idon ta ma medical ne haƙorinta ma na roba ne amma tana da gulagulai tana da ƴaƴa moloniyoyi masu sarauta sun ce kuma duk wanda zai auri wasu kare mata kishiya wanda ya haifi ɗa kamar amerika ɗanta ne ingila ɗanta ne faransa ɗanta ne ai da manyan ƴaƴa amma tsohuwa ce bakin ba haƙori sai haƙorin roba idon ba haƙun idon an sa medical tsohuwa ce in ka aure ta komi sai ya ishe ka domin tsohuwa ce mai gata tana da manyan ƴaƴa musulunci ko bai da gata amma budurwa ne yace kai din nan ana magana da kai ba za a yi wani addini ba sai musulunci yace bambancin mu kenan mai son kuɗi mai son mulki mai son gata ya auri wannan tsohuwar mai haƙorin roba mai ido medical wanda yake son albarka na aihuwa ku ga budurwa nan ya zo ya aura amma ba su da gata waye ɗanta duk duniya ba kuɗin wata daula ta musulunci wanda yake shiga duniya har Saudiya. Har Saudiya ita tafi kowace daula ƙarfi a musulunci na kuɗi dai. To ko ita kuɗinta sai ya je ya aro mayafi a anguwa wajen Ingila wato pound sterling ko ko dola a Amerika tukun ya shiga duniya. Kuɗin su kamar naira kusan naira yake. Shi dai yawo cikin gida saboda rashin gata. To waɗanda suke kamar haka muke me muke da shi musuluncin dai gashi nan sabo fil wanda yake neman abu mai albarka gashi nan wanda yake neman tsohuwa ya samu gata ya samu mulki ya samu kuɗi kun je aura mata ce ba ta so a yi mata ƴaƴanta sun ce ba su son kishiya kar a yi wa wasu kishiya masalul fariqain kal abi wa sami wal basiri was sami' hal yastawiyani masala misalin kashi biyun nan na musulmi da kafirai kaman mutum ne makaho kurma bebe da mai ji mai gani mai magana shin muna tambayan kun ji Allah za su yi daidai ga misali ba za su yi daidai ba amma za ta zakaru to tunda yake haka ne me yasa ba za ku yi tunani ku wa'azantu kusan bin gaskiya ya fi bin ƙarya ba kowane abu dai ƙarshe shine mai kyau wal aqibatu lil muttaqina ka dubi ƙarshe mai kyau idan mutum ya hana maka abinci dan ka zama musulmi ko ya hana maka kuɗi don ka zama musulmi ko ya hana maka sana'arka don ka zama musulmi ko ya hana maka siyasa ko ya hana maka jin daɗi ai ba zai je lahira a saka auta ba shi kuma tana jiransa daga ran da ciwon ajali ya kama shi ya daina jin daɗi kenan har abada kullum azaba karuwa take ga ga kafiri saboda haka mutum ya lura da ƙarshen lamari ya ji tsoron Allah shi kadai lokacin da Allah halicce ka bai shawara da kowa ba ko bai ce kowa ya taimake shi akan ka akan ciyar da kai ba shine zai ciyar da kai ma min dabbatin min ardi illa ala Allah rizquha saboda haka mutane su bi gaskiya su rabu da ƙarya ga gaskiya dai a fili ga kuma ƙarya a fili hal yastawi ni masala afala tazakkaru to me yasa ba za ku wazantu ba ku gane lalle mai ji mai gani mai magana ya fi makaho kurma bebe
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين يا رسول الله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك damuwa da kake yi لعلك تارك بعض ما يوحي إليك أو ضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك baƙaƙin maganganu da kafirai suke yi maka wanda yake ɓata maka rai ɗin nan muna baka haƙuri bari mu kissanta maka kissoshin annabawa ka ji irin wahalar da suka sha mu fara gaya maka annabi nuhu wanda ya wa'azin shekara dubu ba hamsin za mu gaya maka wahalolin da ya sha ko mu kissanta maka bayan su kissar annabi hudu da annabi salihu da annabi da annabi ibrahim da annabi da annabi ludu da annabi shu'aibu sannan mu kawo kissar musa da haruna mu mu maka bayanin wa kullan naqussu alayka min ba'i rusuli ma nusabbitu bi fu'adak wahala ka da kasha duk ta shekara goma sha uku ne ga annabi nuhu shekara dubu ba hamsin sai an masa duka ya suma kamar ya mutu a jefar da shi ya tashi ya sake koma wajen wa'azi wa'annan su mutu in sun zo mutu ce ƴaƴan su kun ga tsohon nan yayi yayi ya badda mu bai badda mu ba kar mu mutu ya badda ku kar ku yadda shekara duba hamsin annabi nuhu yana wa'azi da ƙarshe Allah ya yi fishi da kafirai da ya fishi da su ya ce shikenan annabi nuhu na gaya maka maganan da ya tuban su ya ƙare na rufe ba zan karɓi tuban su ba shikenan an ƙare ba wanda zai ƙara musulunci amma zan halakar da su to da annabi nu ya ji haka shi ma sai ce to Allah tunda haka ne ka halakar da su mana rabbi la tazar ala ardi min kayfin da yara kar ka rage kowa tunda yake ba ba za ka ba su imani ba kar ka rage kowa halakar da su duk gaba ɗaya ce to shikenan zan yi amma zan halakar da su gaba ɗaya da ruwa ka je ka shuka itace shekara arba'in itace ya yi katako zan nuna maka yadda za ka yi katakon ka yi jirgi in ka yi jirgi to za ka ɗebi kanka da ‘ya'yanka da matan ‘ya'yanka da wanda suka yi imani tare da kai su ne za su tsira to shine za ga yawan nabi sallallahu alaihi wasallam don hankalin sai kwanta wa daga hakika arsalna nuhan yadda muka aike ka kasha wahala da kafirai hakika kamun ka zo mu aiki annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa shi annabi nuhu inni lakum nadhirun mubin ya zo ya gaya mutanensa shi mai gargadi ne mai yin bayani cikakken bayani wato tarihin annabawa wanda za mu shiga ciki yanzu din nan abu ne wanda yake in ka rike shi ka rike abin da ba tabbatacce ba in ka yada shi ka yada ilimi wa ibn munabbih ya ce tsakanin saukan annabi adam da ruwan tufana shekara dubu biyu da ɗari biyu da arba'in bayan ruwan tufana an yi wata shida a ciki domin ya hau jirgin ne ranar goma ga watan rajab ya sauka ranar goma ga watan almuharram wata shida bayan nan ya shekara shekara ɗari uku da hamsin duk da bayanin wahabun munabbihin din ce tsakanin da son annabi nuhu da zuwan annabi ibrahim shekara dubu biyu shi ma da ɗari biyu da arba'in tsakanin annabi ibrahim da annabi musa shekara ɗari tara tsakanin annabi Musa da annabi Dawud shekara ɗari biyar tsakanin annabi Dawud da annabi Isa shekara dubu da ɗari ɗaya tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara ɗari biyar da saba'in in ko hijira ne shekara ɗari shida da ashirin da biyu to wa'annan su ne hijira kuma tana da shekara dubu da ɗari hudu da goma sha takwas kamar yadda ake bugawa yanzu to wannan shi ne tarihi wanda in ka rike shi ka rike ka rike abin da ba tabbatacce ba in ka sake shi ka saki ilimi domin ubangiji yana cewa wa qurunan baina zalika kasira wato an yi an yi qurun wato an yi tsara daban-daban daban tsakanin annabawa da annabawa walakar hakika arsalna nuhu mun aiki annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa inni lakum nazirun mubin ya musu gargadi ya ce shi manzo ne mai gargadi mai yin bayani kamar yadda muka ce ka gaya wa mutanenka innani lakum minhu nazirun wa bashir ni mai gargadi ne ni mai albishir ne ka ji maganganu marasa daɗi har ranka ya ɓaci to bari ka ji annabi nuhu shi ma yadda lamarinsa ya zama inna arsalna nuha ila qaumihi anan zir qauma kamin qabla an yatu azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ubudu allaha wattaqu wa adiun yaghfir lakum min dhunubikum wa yaghfirkum ila ajalin musamma inna ajala allahi idha jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yajidu du'a illa firara an yi bayanin filla filla yadda annabi nuhu ya gaya mutanensa da yadda suka amsa masa da yadda suka aikata masa
ألا تعبدوا ya faɗa haka annabi lutu ya faɗa haka annabi shu'aibu ya faɗa haka musa da haruna suka faɗa kowane annabi abin da yake faɗa kenan saboda ba khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halicci mutane da aljanu don komai ba sai don su bauta masa innan to annabi nuhu abin da yake kenan yace inni lakum nazirun mubin an ubudu Allah wato Allah ta abudu illa Allah kar ku bauta wa komai illa Allah sai Allah shi kadai ku bar kafirci ku daina bautan dodo ku bauta wa Allah shi kadai wa sai suka amsa suka amsa suka ce la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wa la suwa'a wa la yaghusa wa yauqa wa nasra wa qad adallu kaseera suka yi wa'azi suka ce kar ku yadda kar kowa yadda bar dodonsa don magana annabi nuhu suka faɗi sunayen dodannin Allah ta abudu illallah inni ni in ji annabi nuhu akhafu alaikum azab yawmin alim ina ji muku tsoron in kun bauta wani Allah kuka je lahira to za ku gamu da azaba wata azaba mai raɗaɗi a cikin wata rana mai raɗaɗi فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين wato sai manyan mutanen gari malau wato malau manyan mutane manyan gari masu cika zuciya da haiba masu cika majalisa da kwarjini masu faɗa aji suna kira su malau to dama in sabon abu ya faru wani abu mai girgiza ya faru to sarakuna ne za su kira manyan gari in sun kira manyan gari su kira attajirai su kira dukkan wani mai faɗa a ji to sai a kira malamai ga wani abu ya zo sabo to kowa ya faɗi albarkacin bakinsa kowa ya faɗi albarkacin bakinsa tun abin ya shafi addini ta ce to kowa yanzu ya shiru a dakata mu ji malam me zai ce to malam ko ya riga ya ji kowa abin da yake so shin malam zai goyi bayan talakawa sababbi masu bin sabon annabi ne ya bar waɗannan manyan gari shi ma yana babba a cikin gari sai ce ai ƙarya ne wannan abu da suka kawo da gaskiya idan mun san shi haba dawa mun gaya muku abinda malam bai sani duk ƙarya ne a ji a yi maganin su to shikenan ake yi kullum idan waɗannan mutane sun yi faɗa da wannan sabon abu da ya zo yana ci a hankali a hankali a hankali har ranar halakar da manyan ya zo a halakar da su in an halakar da manyan to su waɗannan kuma sai su gaji ƙasa su masu wanda suke da sababbi ɗin nan su ko suna tafiya suna tafiya su ma sai su zama manya in sun zama manya sun bi son zuciya sun bi abinda jama'a suke so sai Allah ta ya kawo ɗansu sababbi su kuma sababbin in sun zo marasa ƙarfi ne za su fara bin su sai sa kiran taro kamar da sai kowa ya faɗi albarkacin bakinsa sarakuna su faɗa manyan gari su faɗa attajirai su faɗa suna ce wai kaji wai za a halaka za a halaka to mu ne da dukiya mu ne da ƴaƴa halaka ne ta ƙare a kan ku mu ba abin da zai same mu wasu su zan su matsiyata ne sai suke jawo bala'i to ba za mu yadda ba to shikenan in an ya wannan su kuma in sun tsufa sai zama ka wa'ancan malamai da aka halakar tare da sarakuna to su kuma sai a halakar da su haka abin yake tafiya har ya zo ƙarshen annabawa mutanen da ake zagi din nan bani isra'ila manyan mutane ne fa jikokin annabawa da suka ɓace su suka kowa muni saboda haka ne a mai da hankali ma nareka illa basharan mislana abinda suka wada annabi nuhu suka ce ma nareka illa basharan mislana fa qala al zai kawaru min qaumihi manyan mutanen gari kafirai daga cikin mutanen annabi nuhu suka ce ma nareka illa basharan mislana ka ce wai Allah ya aiko ka to mu muna ganin kai mutum ne dan uwan mu mai cin abinci yadda muke cin abinci mai zuwa kasuwa yadda muke zuwa kasuwa kai mutum ne baka fi mu da komai ba kanka ƙara cewa Allah ya aiko ka ma anta illa bashar ma'ana dai ka ba abinda muke gani a tattare da kai illa basharan mislana kai mutum ne dan uwanmu yace ah to zamowa na mutum zai hana ni in zama annabin Allah mursali ma'ana dai ka illa basharan mislana wa ma'ana dai kattaba'aka illa allazina hum araziluna badiyar rai kuma yan waɗannan mutane da suka bi ka mutane ne matalauta marasa hankali marasa tunani marasa shawara ai da su yi shawara su ma ba za su bi ka ba wato masu daukan abu ba tare da shawara shine badiyar ra'ayi wa ma nalil lakum alina min fadl saboda haka suka ce mu dai abinka ko gaskiya ne ba za mu bi ka ba anumi laka watta ba aka larzalun da abin naka na kirki na ba matalauta ne da mutanen ƙauye da ƙananan mutane za su bi ka ba da manya mu ne za mu fara binka da abin kirki ne to abin da suka faɗa masa kenan ma ne ka illa basharan mislana wa ma ne kattaba ka illa lazina mu'araziluna sai dai kaskastattun mutane wanda suke masassaka masaka wanzamai wanda suke dai marasa abu a hannu su ne suke binka matalauta kamar yadda kafiran makka suka ba annabi shawara suka ce to yanzu in kana so mu saurare ka wa'annan matalauta masu warin talauci din nan ka kore su daga majalisarka mu samu jin daɗin yin magana da kai matukan suna wurin ba za mu iya zama da kai ba to sai annabi ce ni ba zan kore su ba amma annabi darijil wa ma annabi darijil mu'minin illa arajna badiyar rai wa ma nare lakum alaina min fadlin ba kuna cewa wai in mun ki ku Allah zai kawo halaka ya halakar da mu ku ya tsayatar da ku ba to muna ganin ba ku fi mu da komai ba balle yadda za ku tsira mu mu halaka ba wata fallan da kuka fi mu da ita wa ma nare lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kadibin a ba ma haka bane mu dai wato ƙarfin zatonmu duk wannan magana da kake yi ƙarya ne da kai da wanda suke binka duk ƙarya kuke yi saboda haka annabi kai haƙuri ka ji yadda aka ga dan uwanka annabi nuhu yadda aka ce naka ƙarya ne shi ma an faɗa masa kamun ka zo bal nazunnukum kadibin muna zaton ƙarya kuke yi kai ma kai haƙuri ka ji yadda aka ga annabi nuhu kakanka قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت فعميت عليكم ونلزمكموها وأنتم لها كارهون
على كما رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون كنا تيوي matalauta ne suka bi ni da abina abin kirki ne da ku manya ne za ku bi ni haka kuke faɗa kuke ce ma kuna zaton ma abin da nake faɗa duk ƙarya ne ala ya kama ratu in kuntu ala bayyinatin min rabbi to don Allah ina tambaya ku wannan abu da nake faɗa in gaskiya ne ni na tabbata gaskiya ne ku kun ce ƙarya ne ni na tabbata gaskiya ne ku kun ce ƙarya ne a rayatu in kuntu ala bayyanatin min rabbi wa ateni rahmatan min indihi kuma Allah da ikonsa ya bani annabci da manzanci daga gare shi abinda nake faɗan nan ba ƙarya bane gaskiya ne wanda suka bi ni kuma Allah ya yi musu rama ya ba su imani gaskiya ne sun gaskata ni wa atani ramatan min indi fa amiyat alaikum amma duk wannan abu sai kuka makance ba ku gani ba dama masalul fariqaini kalame wal asami wal basiri was sami'i sai suka kuka dauki hanyar makanta kuka makance ba ku ga annabcin nawa ba ba ku ga Allah ya aiko ni ba ba ku ga abin da nake faɗa gaskiya ne ba ba ku ga muminan muminan da suka bi ni mutanen kirki ne ba sai wannan hujjoji duk suka makan suka makance a idon ku idon ku bai gani ba famin alaikum anulzimukumuha muna da iko ne ni da mabiyana mu tilasta ku mu ce sai kun bi mu dole kun gane abin da baku gane ba dole wa antum laha karihun alhali kuna kin annabcin nawa kuna kin manzancin na zan sa ku dole ne ku ga abin da Allah bai nuna muku ba ai ba zan sa ku dole ba ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون ويا قوم يا ku متانينا wannan abu nake da nake kiran ku akai da mutum ya zo ya ce maka ga halaka a gabanka ba makawa za ka halaka amma in ka bani kaza akwai hanyar da zan bi in kukutar da kai sannan wani kuma ya zo ya ce maka ga wani babban samu amma ba za ka samu abun ba sai na nuna maka wata hanya za ka samu abun amma ba zan nuna maka sai ka bani kaza na tabbata kowane mutum zai ba da mutumin farkon nan kuɗi don ya tsira zai ba mutum na biyun nan kuɗi don ya samu to annaba sun zo mana da hanyar tserewa wuta da azaba sun zo mana da hanyar shiga aljanna da kamata ya yi su sa mana kuɗi mu biya su akan a tseratar da mu azaba mu biya su kuɗi akan kai mu aljanna amma duk da haka kullum annaba suna cewa abin da muka kawo muku ɗin nan ba ma neman ku ba mu lada a kai ya kawai la as'alukum alayhi mala ba na neman ku bani kuɗi akan wannan isar da aikan Allah wanda zai tsayar da ku azaba shigar da ku aljanna ɗin nan ba na neman ku ba dukiya akai la as'alukum alayhi mala wannan ya zo a cikin qur'ani wurare da yawa annabawa kullum haka suke faɗa la as'alukum alayhi najri illa ala rabbil alamin kullum zan isar da wannan aika ba na neman dukiya ku ba ni dukiya akan isar da wannan aika to nan hadisai sun yi magana bayan wannan ayoyi qul la as'alukum alayhi najr wa ma ana min al mutakallifin wato kowane annabi sai ya ce wannan abun da ya zo da shi baya neman a bashi lada a kansa har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine lokacin da ake karantar da qur'ani sahabbai wani sahabi in ya karantar da mutane qur'ani in sun bashi wani abu in ya kai wa annabi ya ce na karantar da wani qur'ani ya bani abu kaza yace ka karbi wuta kenan baka aka baka eh an baka bakan wuta kenan kaza aka baka an baka wuta kenan sai annabi yana tsoratarwa idan mutum yana karantar da qur'ani kare karbi kudi akai to wannan sai ya zama tsoratarwa na koyarwa yana daidai da gini mai kyau wanda annabi ya hana da farko yana daidai da riga mai kyau wanda annabi ya hana da farko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da la'asar sai ya ga wani babban zaure a kofar gidan wani mutum mai kyau ya duba ce waye wannan gini sai aka ce wani ne manzo Allah ya bata rai bai ce komai ba da aka zo koyaushe mutum ya zo gaisuwa sai a ɗaure masa fuska a kawar da kai sai yana kuka a wajen sahabbai ni ban san abin da mai gida ba yanzu ba na samun fuskarsa kullum ne gaisuwa ba na ko abin ya shafi gidanka ne wata mun je kofar gidanka muka ga babban zaure ya tambaya waye wannan muka ce kai ne ya ɓata rai amma ba ce komai ba mai sauki sai je rushe annabi yana wucewa sai ya ga fili ya mai ginin nan yayi ai mai ginin ya ji labarin kamar ranka baya son ginin ya zo ya rushe annabi ya murmushi bai ce komai ba ta lokacin da annabi ya yabi wannan mutum haba haka ya kamata mana kuna barin mutum ka zo ka tar da mutum wajen ɗari hudu a masallaci ɗaya baki a rasa inda za su kwana da kowanku ya irin wannan da ba mu huta ba da annabi ya yi wannan yabo to sai ai ta gasan gidaje kamar yadda muke a yanzu ba za a kula da karatuwa to sai annabi ya toshe wannan amma daga ƙarshe sai ya sallama ana yi sannan sai namur ya ɗauko wata riga mai kyau mai tsada ya kawo manzo Allah ce ya rasulullah ga rigar da ta kamata ka rika sawa ranar zuwan baki ko ranar idi ko ranar juma'a sai ce wannan irin riga ai banda wanda ba shi da rabon lahira ba wanda zai sa sai namur ya karɓi riga mai rodin lali da Allah ya kawo fatahi sai aka kawo kaya kaya na wannan riguna hadaya wa manzon Allah manzon Allah sai ya raba wa sahabbai sai irin ta je ta faɗa hannun sai na Umaru sai na Umaru ya dauko riga ce ya Rasulullah hadha thawbul ladhi qulta fi ma qulta rigan nan fa wanda kai magana akan ta rannan da kace banda marar rabowa zai sa wannan riga to Umaru ba ka dan uwa kafiri ne a Makka ba sai ka aika masa da ita ba kaga da bai warware wancan ba amma sauran sahabbai ai bai hana su ba kuma aikawa aikawa Umaru da rigan ma ai ya nuna an yarda wannan kenan da farko manzo Allah ya ce bai yadda a rubuta maganarsa ba in ba qur'ani ba duk wanda ya rubuta wani abu ba qur'ani ba to ya goge amma daga karshe ce uktubu li abi shahin ku rubutawa ku rubuta wani yazo yace Rasulullah ni ba na kiyayewa ina so a rubuta abin da kai wani ce ku rubuta masa kuma yana ce kai ku rubuta duk abin da ya fito daga bakin nan ba ƙarya ba zai fito daga bakin nan ba kaga ya yarda kenan wato wannan kada a gaure qur'ani da hadisi amma in qur'ani ya riga tabbata an gane shi daban hadisi ya zama daban to ba za a gaure ba kenan ya sallama a rubuta wannan ko in an riga an gane wato abin nufi ba riga mai kyau ba aiki ake so ai karatun qur'ani da da jihadi ba wai gasan riguna ba nan kuma an nuna ba gidaje mai kyau ake so ai gasa ba a'a gasan alqur'ani da hadisi da aiki ba gasan gidaje ba to wannan din ma haka ne da annabi ya yarda kowa ya karantar da Qur'ani ana biyan sa kuɗi a wancan lokaci to miskinai marasa abu wa zai karantar da su kenan saboda haka ya bada tsoro ya hana amma daga ƙarshe ai wata mace ta zo ta tsaya ta ce ya rasulullah na kawo kai na ka aure ni ta tsaya manzo Allah ya kalle ta sama da ƙasa aka dade tana tsaye bai ce komai ba har ta gaji ta zauna sai wani sahabi ya ce ya rasulullah in ba a sa bani mana ya ce kawo sadaki kawo sadaki sai ban da kuɗi kawo wani abu da ce na zan bata mayafi na na ƙasa ita to in ka bata mayafi me za ka ɗaura kai ka je ka nemo wani abu dai ya je nemo bai samu ba walau khatan min hadidin kai ko zobe na bakin karfe ka samu yace na je ban samu ba yace ka haddace wani abu na qur'ani yace na haddace karanta mu ji ya karanta ce to shikenan na ɗauran maka da ita akan abin da yake na qur'ani da ka haddace ka je ka koya mata kace to ashe lada ya shigo kenan cikin karantar da Qur'ani tunda lada ya zama sadaki to waɗansu sun je wani gari aka ki saukar da su aka ki ba su abinci sai Allah da ikonsa sai ya sa ko maciji ne ko kunama ta harbi sarkin gari suka yi nemi magani suka rasa sai suka zo wajen sahabbai ko kuna da magani suka ce muna da shi amma ba za mu bayar ba sai an ba mu wani abu sai aka ba su tumaki shikenan suka yi tofi sai sarki ya warke suka ce a yanzu an nan tumaki mun karɓa dai don haushi ne don ba su yi mana karamci ba amma mu je gida sai dai manzon Allah abin da ya hukunta duk mu ji da manzon Allah suka kai masa ce gashi mun je yace me kuka toba sai mutum yace na karanta Fatiha ne na tofa masa Allah ya warkar da shi yace wa ya gaya maka Fatiha magani ai Fatiha magani ce ai Fatiha magani ce sai yace to ya za mu yi tumakin da muka karɓa yace in kun raba ni ma ku sa rabona a ciki ai fiyayyen abin da mutum ya karbi wani abu a kansa kaman ba kaman qur'ani fiyayyen abin da mutum ya karbi wani abu a kansa ba kaman qur'ani to nan an sallama kenan to mazhabar hanbaliya sai ta tafi akan wannan hani har yanzu ba yadda mutum ya karanta da qur'ani ko aqida ko halal da haramun a biya shi kuɗi ba a mazhab malikiya ta yarda in za a karantar da qur'ani biya kuɗi a karantar da hadisai a biya kuɗi a karatu da a biya kuɗi an yarda yana kama da gidajen makka gidajen makka annabi ya hana a karbi haya a gidajen makka amma daga baya da ya zo hajin bankwana sai ya zauna a daji a muhassab da aka tambaye ta to muna da gida ne a makka duk akilu ya sai da gidajenmu to ashe kenan tunda manzon Allah ya nuna aqilu gidajen da aqilu ya sayar sun zama milkin waɗanda aka sayarwa annabi da kansa ba zai je ya koma shiga cikin su ba to an yadda kenan mutum ya mallaki gida har ma ya bada haya to irin waɗannan duka da tartibi haka suke tafiya to yanzu dai a an tunda yake ya zama larura an yadda malamai masu karantar da Qur'ani a basu albashi masu karantar da ilimi a basu albashi amma kar su dogara da shi su dogara da Allah kullu asrku da yace la as'aluku alayhi mala in ajra illa ala Allah wa ma ana bi taridi allazina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni alaykum qauman tajhalun wa bana tambayan ku bani kudi akan isar da aikan Allah kuma mutanen da kuke renawa ni ba zan kore su ba su da Allah Allah shi ya san abin da ke tare da su innahum mulaqi malik mulaqu rabbihim za su gamu da ubangiji zai musu sakamako na alheri tun da yake su mu'mina ne komai talaucin su innahum mulaqu rabbihim walakin ni areku amma ni ina ganin ku dai ku dai ba ku san gaskiya ba kauman ku mutane ta jahaluna jahilai ba ku san gaskiya tun da kuke auna daraja da kuɗi cewa mutum sai yana da kuɗi ne tukun yake da daraja amma mutumin da yake da da sana'a kasashiya to shi ba kowa bane wajen Allah wannan jahilci ne in ji annabi nuhu ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ويا قوم من ينصرني من الله إن أردتهم أفلا تذكرون ويا قوم يا قوم تانينا من ينصرني من الله إن أردتهم idan na kore su saboda kaskasci na talaucinsu cewa su masu sana'o'in kaskasci ne su ba manyan gari ba ne saboda haka bari in kore su don in samu manyan gari su zo wajena manyan su ne min la'in idan Allah ya kama ni ya ce don me na kori bayinsa mutanen kirki don mutanen duniya to wa zai taimake ni a wurin Allah ya bani wata hujja a wurin Allah inda rattu afala tazakkarun me yasa ba za ku wazantu ba ku gane ƙarya daban gaskiya daban dukiya daban talauci daban imani daban kafirci daban saboda haka ma Allah ya rarraba su waɗansu annaba ma Allah ya ba su mulki gaba ɗaya waɗansu Allah ya ba su dukiya mai yawa kamar annabi Ibrahim waɗansu Allah ya ba su rashin kuɗi kamar annabi Isa waɗansu kuma suna nan kaman kaman kaman kowa dai babu wani abin da suka shahara da shi sai dai annabci ne suka yi mutane da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani makaho ya zo yana ce ya rasulullah allimni mimma allamaka mimma allamaka Allah ka sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai to ga manyan mutanen garin Makka sun zo sai yayi kwaɗayin yau kan Allah ya ba shi dama yadda waɗannan kafirai za su musulunta in sun musulunta gari ya yi kyau sai bai kula da wannan makaho ba yana ƙoƙarin yadda zai jawo hankali waɗannan manyan gari to sai Allah ya ce a'a ya rasulullah kar kai haka abata wa tawalli an ja'ahu lame wa ma yudrika la'allahu yazakki aw yazzakaru fa tamhu zikri amma man yastaghni fa anta la tasaddi to saboda haka dai kullum mutane suna yin waɗannan ma'aunai wanda suke ba ma'aunin gaskiya bane
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين
kai haka da hannunka la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka faɗa ka ce a cikin wannan larabci ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shi ya komi ya kowa shi kadai ka ce ka yarda da wannan kuma ka ce ka yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da Islam kuma ka ce ka yarda Yesu ba dan Allah bane Yesu bawan Allah ne manzon Allah ne yadda kowace mace in ta samu ciki ba mijinta ne ke kera mata jinjiri a cikin ta ya sa masa rai ba Allah ne ke kera wannan jinjirin ya sa masa rai to haka Allah ya kera wannan babban jinjirin a cikin Maryamu ya sa masa rai amma ya fi mutane da abu guda biyu na farko shi abun mamaki ne an yi shi babu uba kamar yadda kai annabi adam ba uwa ba uba akai akai hawa'u ba uwa haka aka yi shi kuma ba uba na biyu kuma shi annabin Allah ne manzon Allah ne babban mutum ne ulul azmi na rusuli amma shi ba dan Allah ne Allah ba dan Allah bane Allah ba shi da da kace ka yarda da wannan ka yarda ko to alhamdulillah kace alhamdulillah ka zama musulmi alhamdulillah dukkan musulmin duniya yau ƴan uwanka ne duk abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ka duk abin da ya haramta abin musulmi ya zama haram gare ka kamar cin naman alade kamar shan giya kamar duk abin da musulmi ba sa yi ba kyau a wurin su kai ma yanzu babu kyau a wurin ka yanzu abin da zaka yi zaka je kai wanka in ka yi wanka a koya maka sallah biyar na kullum sannan kuma akwai za ka kame bakin ka yanzu ba za ka sha ruwa ba sai azumi ya kama sore sai azumi ya kama in azumi ya shigo mun ga azumi za mu kama azumi tare da kai in mun kama azumi tare da kai har mu isa har wata ya kare insha Allah kuma in Allah baka dukiya mai yawa ko kai noma za ka fidda zakka Allah ya baka dama ka je kai haji kuma menene sunanka na da ta ina sunanka na da yanzu wani suna kake so a maka na musulmi sai ka nemi wani abokinka ko wani malami ya koya maka yadda za ka yi kaji malam Ibrahim وما أنا بذلك الذين آمنوا إن ملاقو ربي ولكن عليكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إن إذا لمن الظالمين وتسيتي آه ياكو متارينا إن جاء النبي نوح كينا لا أقول لكم عندي خزائن الله ني إياكم أبن نتي مكو ni manzon Allah ne mai gargadi in kun yarda da gargadi na kun musulunta muku albishir na shiga aljanna ban ce muku da za ku ce wai ban zo da dukiya ba ni na ce muku ban zo da dukiya ba na zo da manzanci ne kun ban ce muku dukkan taskokin Allah suna hannuna ba ni dai manzon Allah ne wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala aqulu inni malak ko ba ce muku ni da kuke cewa ma naraka illa basharan mislana to na ta muku ƙaryan cewa ni ni mala'ika ne a'a dama ai ni mutum ne kuma Allah baya mai da mutum ya zama annabi ne ai dama ban tace muku ni ni mala'ika ne ba wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladina tadri ayunukum lan yutihumullahu khaira wa'annan ko wanda kuke ce musu arzalunan nan wato kaskastattu masu sana'an kaskasci matalautan nan da kuke renawa da idon ku yake renawa to ni ba zan ce muku a wurin Allah ma a rene suke ba wala aqulu lillahi tadri ayunukum lan yutiyamu Allah khaira ba zan ce a tun da yake wulakantattu ne a wurin ku a wurin Allah ma ba zai ba su alheri ba su wulakantattu ne ba zan faɗi haka ba a'a Allahu alima fi anfusihim Allah shi ya san abin da yake cikin zuciyarsu na imani shine dukiyar gaskiya imani shine babban dukiya Allah arwa bi musu inne zalla min zalimina idan in dai na kore su saboda talaucin su da kaskancin su don neman ku zo in saurare ku to na yi zalunci kenan na kori na kori bayin Allah na jawo bayin duniya a gabana ina yaka na zalunci kenan ba zan yaka ba alhamdulillah an gama ne ko tambaya ne an gane lokaci ya cika
wala alamul ghaib wala aqulu inni malak ban ce muku na san gaibu ban ce muku ni mala'ika ba alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka wa shehunan mu da alheri Allah ya ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da na lahira albarka da Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mutuncin mu ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana kasar mu الله كيام نكسر الله سامتونا لا فيها ببركة أن صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله